yana cewa la talbisul haqqa bil batili ku yahudu kar kuna cudanya alhaqa gaskiya bil batili da barna wanda kuke kirkirowa daga bangaren ku wa taktumul haqqa kar kuna ɓoyewan gaskiya kamar kamannin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa antum ta'lamuna alhali kun san manzon Allah gaskiya ne annabi Muhammadu ma gaskiya ne to kar ku yi haka in aka ce labasa wala talbisul haqqa labasa to labasa tana fitowa ne min babi raraba wato an ce labasa cuɗanyawa, amma an ce labisa, labisa ya ɗaura tufata, ka sa tufarka ka ɗaura rigarka, ka ɗaura wani abin da za ka ɗaura a jikinka shi ne ake cewa labisa, amma an ce labasa ka cuɗanya shi ne irin wannan. To Allah ce kar kuna haka kuna ɓoye gaskiya alhali kun sani. Wa aqimus salata ku tsaye da sallah ko da ana umurtan Yahuda ne har mu musulmai. wa atu zaka ku ba da zaka warka'u ma'ar raki'in kuna yin ruku'u tare da masu ruku'u ana nufin warka'u ku yi sallah ma'ar raki'ina tare da masallata sallu ku yi sallah ma'ar musallina tare da masu sallah shine annabi Muhammadu a sahabuhu da kuma sahabbansa saboda haka wannan aya tana umurtan mu mu zamanto masu yawan ibada mu zamanto masu yawan sallah wato ita sallah tana kusantar da bawa zuwa ga Allah ubangijinsa na'am
أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب afala ta'qilun atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tataluna al-kitab afala ta'qilun shin yahudawa yana daga cikin mummunan ɗabi'anku da mummunan halinku a ta'amuruna nasa bilbirri kuna umurtan mutane da ai imani kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuna gadara da shi bayan ya zo ma in kun haɗu da musulmi wanda suka yadda da manzon Allah da alkur'ani sai ku ce ku ku bi annabi mutumin kirki ne muna da shi a cikin littafinmu amma kuma watan sauna anfusakum kuna barin kawunan ku fala ta'amruna habihi ba kwa umurtan kawunan ku ku yadda za ku ce na ƙasa da ku su yi imani da annabi amma kuma ku ba za ku yadda ku yi imanin ba wa antum alhali tataluna alkitaba kuna karanta littafin at-taura wa fi hal wa'id a cikin at-taura akwai narkon azaba ala mukalafatul qaul bisa sabawan fadi idan aiki idan fadi ya saba wa aiki to akwai azaba amma maganar ku ta kan saba aikin ku za ku ce ai imani da annabi amma kuma ku ba za ku yi aiki da wannan abu ba me yasa kuke haka afala ta'qiluna ko ba ku da hankali ne ai marar hankali shine zai abin da bai dace ba ko ku abin da zai zai samar zai zai zai zai saba abin da ya faɗi saboda ka hali ne irin na munafurci hali ne irin na yahudawa su ce ai abin amma su ba za su aka ata abin ba afala ta'qiluna su'a fi'lukum ba za ku fahimci mummunan ayyukanku ba, fatar ji'una ku komo daga barin maganar ku ta saba aikinku.
Wasta'inu bis sabri was sala wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in.
Wasta'inu bis sabri was sala wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. lalle ne wasta'inu idlabul ma'unata ala umurikum Allah tabaraka wata'ala yana cewa ku nemi taimako bisa dukan al'amuranku bisabri da juriya da haƙuri alhafsu linnafsi alama takrahu ku haƙurtar ku daurar da ranku bisa abin da take ki in dai na alkhairi ne idan ranka yana kin abu ma ka daurar da shi kar ka aikata haka kuma ka yi haƙuri in dai abu mai kyau ne ko ranka baya so ko in kai zaka sha wahala in dai abu mai kyau ne ka daure ka yi shi wasala kuma ka daure kana yin sallah afradaha Allah ya kadaita sallah bi zikri da ambato ta'aziman li sha'aniha saboda girman sha'anin sallah ya ce wasta'inu ku nemi taimako akan dukkan al'amuran ku bi sabari da juriya da haƙuri kuma wasala ku nemi taimako da juriya da haƙuri a wajen sallah wa innaha kaga ita sallah la kabiratun bi ma'ana saqilatun tana da nauyi illa alal kashiina sai bisa masu tsoron Allah masu kankantar da kai wajen sallar shine sallah ba za ta musu ba za ta zama musu mai nauyi ba Allahu akbar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa kana sallallahu alaihi wa sallam idza hazabahu amrun badara ila as-salah manzo Allah ya kasance idan abu ya dame shi ko ya shiga wani kunci ko tashin hankali ko damuwa farkon abin da yake yi sai yakan je yi sallah watsila wasu malama suka ce alkitabu lil yahud wannan zance ana yin sa ne a yahudawa lamma aqahum anil imani yayin da ya tsare su daga barin imani asharaf asharaf tsantsar kwaɗayi, wa hubbun riyasa da neman tare-tare da neman duniya, wa umiru sai aka umarce su bi sabari da juriya, wa huwa saumu shi ne azumi, li'annahu domin shi azumi ya shahawa, yana karyawan sha'awa, wa sala aka ita ma sallah li'annaha domin ita sallah turisul kushu'a tana gadar da ƙanƙantar da kai. kuma ita sallah watan fil kibra tana korewa wato girman kai wasta'inu ku nemi taimako bisabari da juriya da haƙuri shine alhabsu nafsi wato ka daure kanka ka daura ranka alama ta karau bisa abin da take ki karta aikata shin haƙuri ya kasu kashi uku ku yi haƙuri minal masa'ibi daga bala'o'i haƙuri kashi na biyu, ku yi haƙuri wa ta'ati wajen bin Allah, ka haƙuri kashi uku shi ne tarkin ma'asi ku yi haƙuri wajen barin saɓawa Allah. Fa a samu sabari, kashe-kashen nan na haƙuri guda uku, sabrun alal musiba, haƙuri bisa abin Allah ya samar maka marar daɗi. Wannan shi ne haƙuri ƙanƙani. Haƙuri mafi ƙanƙanta a haƙuri guda uku, shine kai hakuri bisa abin da Allah ya samar maka nafshin daɗi kamar bakin ciki kamar tashin hankali kamar rashin lafiya kamar kuncin rayuwa to duka wannan nau'in hakuri na farko kenan sai kuma hakuri ala dawami ta'a lalle ne kai hakuri bisa dawwama wajen bin Allah ka jure ko kana da jin daɗi ko ba ka jin daɗi, ko kana cikin farin ciki, ko ba ka cikin farin ciki, ala kulle halin da ka daure kai ta biyayya wa Allah subhanahu wata'ala wannan shi ne haƙuri na uku. Sai wa sabarun, sai kuma haƙuri anil ma'asi bisa saɓan Allah shi ne mafi ƙarfi. Ka haƙura, kai juriya ka daure kar ka saɓi Allah, fala ya fa'aluha kar ka aikata saɓan Allah, komai daɗinsa komai abin da zaka samu in dai saban Allah ne kar ka yadda ka saba Allah wannan hakuri shine mafi ololi domin anzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce huffatil jannatu bil makarihi wa huffatin naru bis shahawati an kewaye kofofin da ake samu a shiga aljanna da duk abin da rai baya so ban ma san aiki ban ma san ibada, ban ma san aikata alkhairi, ban ma san ba da abin da muke da shi to wa'annan da su aka kewaye aljanna ita kwa wuta sai aka kewaye ta da duk abin da rai yake so yake sha'awa duk abin da rai yake so yake sha'awa da shi aka kewaye wuta saboda haka shi aikin shiga wuta ba shi da wahala ya fi daɗi idan mutum zai ya fi jin daɗi ya fi kuma ƙarfin jiki wajen aikata shi wal kamilu wanda ya cika wajen imani man ta haƙaƙa bi jami'iha shi ne wanda ya tabbatar dukkan nau'in haƙuri guda uku. Ya yi haƙuri bisa abin da abu ya same shi, idan wani abu ya same shi ko rashin lafiya, ko tashin hankali, ko ƙuncin rayuwa, ko an masa abu mara daɗi, idan ya buɗe bakinsa kar ya ce ga wani dalili ya ce Allah ne ya aiko. Allah zina iza asabarhum musibatun kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una suwaye bayan Allah na kwarai mu'minai sune waɗanda idan masifa ta same su ko bala'i za su ce mu daga Allah muke zuwa ga Allah zamu koma to masu irin wannan sune Allah ke ce musu ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmatun gare su akwai tsira da dama daga ubangiji su kuma da rahama saboda ka mu yi hakuri bisa bala'in da zai same mu mu jure mu yi hakuri akan dawama wajen bin Allah mu yi haƙuri wajen kar mu saba Allah wayannan sune nau'o'in haƙuri Allah ya samu dace kuma wassala bayan an yi haƙuri kuma ayi haƙuri a wajen sallah domin sallah jami'atun li anwa'il ibadati abin da yasa aka ce ista'inu bis sabari sai aka ce wassala aka faɗi sallah ita kadai saboda ita sallah ita ce jami'atun ta tattara li anwa'il ibadati duk nau'in ibada ba abin da ya tara shi irin sallah wannan sallar ta dole ne ta farilla guda biyar ko ko sallar ta nafila to duka a cikin ibada ba ibadar da zaka yi kowane irin bangare na addini ka gudanar da shi sai a sallah kaga yana daga cikin ibada tsarkake Allah ibada ne shine tasbihi kaga akwai a cikin sallah yana daga cikin ibada mai tsada mai muhimmanci zikiri kaga a cikin sallah akwai zikiri shine tahalil akwai Allah kaga a cikin sallah akwai takbiri Allahu akbar kaga a cikin sallah akwai zikirin kaga a cikin sallah akwai salati a wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga a cikin sallah akwai karatun Qur'ani saboda ita sallah ita ce ta tara karatun Qur'ani salati wa annabi tasbihi wa Allah zikiri wa Allah ba abinda za a sami ibada ta tara wannan sai sallah ita kadai ga kuma ruku'i ƙanƙantar da kai ga kuma sujada wato a sa goshi a ƙasa wanda in kana so ka samu lokacin da bawan Allah ya fi kowane lokaci kusa da Allah shine lokacin da ya sa goshinsa a ƙasa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lokacin da aka yi tafiyar dare da ne aka yi Isra'i aka yi Mi'raji yace sai na ga mala'iku kowace sama sai na ga mala'iku minhumul qa'imu sai na ga wasu mala'ikun suna tsaye irin tsayuwar da ake a sallah ba abin da suke sai tsayawa yace da na wuce sai na ga wasu mala'iku su kuma sun sun sunkuya suna ruku'u la gairu ba wani abin da suke sai ruku'u yace da yaje sai ga wasu mala'iku sun sa goshin su a ƙasa tunda suka sa goshin su a ƙasa ba abin da suke sai sujada wa hakaza kenan haka dai duka bangarorin sallah tun daga tsayawa a karatu ruku'u ayi tasbihi tasowa a tsaya sujada ayi tasbihi zaman tahiya a karanta tahiya to kowane mala'iku kowane bangare na mala'iku suna nau'i irin wannan ibada manzo Allah ce sai tamanna sai nayi buri a runa a raina bai faɗa da bakinsa ba sai nayi sai nayi buri a raina ina ma na samu a tattara mun irin wannan ibadar da naga mala'iku suke ina ma al'umma ta ma su samu wannan a zuciyarsa kawai shi kuwa ka san Allah da ka faɗa a baki da kai tunanin zuci duka ɗaya ne yana faɗa ka kawai sai Allah ya tattara duk abin da mala'iku suke sai ba shi sallah lokaci hamsin aka yi wani zirga-zirga a dawo har ta koma sallah lokaci biyar shi ke aka ba shi sallah to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani abu in tashin hankali ne ya same shi sallah zai yi in wani kushin same shi sallah zai yi a taƙin badar da aka takura wa musulmi suka rasa yadda za su yi ga su ba su da sojoji isassu ba su da kayan fada mai ƙarfi mai yawa ba su da mutane ba kwarewa ba a taɓa yin yakin irin wannan ba to da abin ya dame shi ya dame shi alwala yayi ya je shiga masaukinsa yayi nafila idan yayi nafila ya fito da ya fito yana addu'a yana ce Allah in ka hallaka wa'annan ƴan tsirarin mutanen ka masoyanka to a bayan ƙasa fa Allah ba wanda zai bauta maka yana yi yana yi yana yi yana yi yana yi ya daga kansa sama har sai da mayafinsa wannan da yake lokacin yawanci daurawa ake da mayafi ba riga da wando irin wannan sai da mayafinsa ya faɗi dai mayafinsa ya ya faɗi aka ɗauka aka ɗora mana mayafin nasu a kafaɗa sai dai umar ya ce ya rasulallah ka bari ai Allah Allah ya karba addu'arka ya juya ce umar baka san jalalar Allah ba Allah yana yana tajalli kala biyu yana iya tajallinsa na jalala wato masoyinsa ma zai iya barin sai sha wuya Allah yana tajalli na jamala masoyinsa ne amma kuma sai ya sa shi duk abin da yake so ya zama cikin kwanciyar hankali kowanne daga ciki wato matsayi ne in aka maka tajalli na jalala sai ka ga duk abin ka in ka tashi wahala da kyar amma Allah na san ka in rashin lafiya ne irin naka ya zama daban in kuncin rayuwa ne irin naka ya zama daban in tashin hankali ne irin naka ya zama daban to tajalli ne na jalala Allah yana son mutum ne saboda ya zabe shi ga shin zai yi hakuri ne ko kuwa ba zai yi hakuri ba in yi hakuri sai ya zabe shi in bai hakuri ba kuma ya lalace to amma tajalli na jala na jamala shine abin da duk ka tashi ya zama maka cikin sauki to haka muke so yana daga cikin tajalli na jalala annabi Musa alaihi salatu wassalam da yake kalimullahi ne sai wani ya zo yana cikin tafiya sai ya same shi yana ce ya Allah ka ban kaza ka ban kaza ka ban kaza ka ban kaza na ta roƙon Allah ko mutumin kirki ne Allah Musa ya wuce shi a kaga ba Allah na ta roƙon Allah Allah ba shi abu kaza ya ba shi abu kaza ba shi kaza can da nan Musa ya gama tafiyarsa da ya dawo sai ya ga zaki yayi kace kace da shi ya kashe shi ya yayyage ramar ya ce. Ana mutum sai ce Ubangiji, wannan mutum ya wuce shi yana roƙonka, ka biyar bakatunsa kaza, ka ba shi abu kaza, ka ba shi abu kaza, ya aka yi haka ya ce, ai abin da ya roƙon in ba haka aka yi ba, ai ya fi ƙarfin a ba shi a duniya. Ai sansa muke yi, saboda ka abin da yake nema ɗin ya faɗa mai yawa, to duniya ba za ta samu ba, aljanna ne za mu ba shi ne zai samu duk abin da ya kirga a duniya ya samu to ba zai samu a duniya ba sai a aljanna ita ko aljanna ba a tafiya ba a shiga sai an samu mabudi sai an samu kati ba katin shiga ba za a shiga aljanna me katin shiga aljanna mutuwa to yanzu kaga ya mutu har ya tafi ya ji ya samu abin da yake so amma tarkacen da ya lissafa din yayi yawa a duniya to kaga tajalli ne kenan na jalala awwa annabi idan wani abu ya same shi wato ba abin da yake fara gabatarwa sai sallah in ɓacin rai ne ma sallah zai yi in daɗi ya ji ma yakan yi ma sujada in daɗi ya ji sai ya sujada ba sai cikin sallah ba sai ya sa goshin sa ƙasa lokacin da ya fi kowane lokaci kenan wato kusanci da Allah ya ayu allazina amanu sa'inu bi sabr was sala wa innaha domin ita sallah la kabiratun bi ma'ana la saqilatun tana da nauyi illa alal kashi'ina sai dai bisa masu tsoron Allah asakinina wanda suka nutsu ila ta'ati ya zuwa bin Allah amma shi wanda bai nutsu ba wanda zuciyarsa ba ta yi kyau ba to ba zai yiwu ya samu damar sallah akan lokaci ba su wanda wanda suke masu sallar sun ga dama ba sa yin ta akan lokaci ko ku akwai munafurci a ciki to duk sanda suka tashi za su je su yi sallah sai ka ji gaɓoɓinsu suna musu lalace, wai za kamu ila salati, kamu kusale, idan suka tashi za su yi sallah ko ko lokacin sallah ya sai ga mutum yana tashi da kyar, ana cewa wani lokacin sallah ya ne haba ka dakata ai ladan in bai kira. Awai sai ladan ya kira lokacin sallah ya. Sallar mata da yara ko? Ai sallar mata da yara shine kuma wanda yake da nutsuwa ta addini. kan da yake ayyuka ai ladan ba shi bane lokacin da zai gina ma lokacin sallah dan yana cewa wa qul la qati da aka ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawqutan sallah ta kasance a gun bayin sa mu'mine wani lokaci ne wanda aka wajabta kuma mawqutan mai lokaci saboda ka karka yadda lokacin sallar ka lokacin da ladan ya kira sallah in kai haka mace kenan da kuma yara amma kai a matsayin ka na mai nutsuwa ta addini wanda ka san abin da kake kana duba agogonka in anguwar ku karfe karfe 1 da rabi ake sallah ya zama karfe 1 kan ka shirya mana ba sallah ba ko to in aka ce sai magarba ta lokacin cin to a shirya ai kaga an makara ko noma ne in ka ce ba za ka yi noma ba sai kaga an yi ruwan sama baka shirya iri ba baka shirya abubuwan da ya kamata ba sai ran da aka yi ruwa za ka shirya noma ai kaga an makara saboda ka lalle lalle ne a wannan sura ba sura da aka ambaci sallah sallah sallah irin wannan surar bakara duk a surorin da suke na alqur'ani ba za a dade ba sai ka alif lam zalika zalika alkitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin sai aka ce allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salat tun daga ba a je ko ina ba aka fara zancen sallah gashi ana ma muna ta maimaita ta wasta'inu bis sabr was sala wa innaha kaga sallah lakabiratun lasaqilatun tana da nauyi ba ta da dadin yi illa alal kashiina sai dai a masu kankanta da kai masu tsaron Allah shi yasa idan kana aikata alkhairi kana tuba kana nafilfili sai sallar ta zama maka babu wani abin da yafi sauki da dadin yi in ka bukaci zaka yi irin sallah sai a sha sai a daga maka hijabin abin da yake cikin zuciyarka yake hana ka kaji nauyin gaɓoɓin ka ji baka sha'ar sallah sai a ɗage maka in aka ɗage maka sai ka zama kai sanda ka tashi za ka je kai sallah lokacin kafi ƙarfin jiki lokacin kafi kwanciyar hankali lokacin kafi jin daɗi idza rufi alhijabu fala malala li taklifil ilahi wala mushaqqa idza rufi alhijabu aka cire maka hijabin ta a zuciyarka shikenan sai ka zama fala malala ba kosawa wajen ibada litakaffilifil ilahi bisa abubuwan da Allah ya tallafa maka ya tsora maka da shari'a sai kaga kana aikata su wala mushaqqa ba kuntata ba din nauyi ya ayyuhal ladzina amanu sa'inu bi sabr was salah wa inna la kabiratun illa ala al-khashina na'am
الذين يمنون أنهم أبوابهم وأنهم إليه راجعون الذين يمنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون سواye ne wanda suke masu kankantar da kai masu tsoron Allah wanda sallah take zama musu mai sauki su allazina wa innanda yazunnuna suka tabbatar yuqinuna kenan annabi cewa su dinnan mulaqu rabbihim za su sadu da ubangijinsu za a tashe su a lahira wa annahum suka tabbatar su dinnan ilaihi zuwa ga Allah din ne raji'una za su koma fil akhirati alakhira wa yujazihim kuma Allah zai saka musu to su ne suke kokarin yin sallah akan lokaci to anan masu kankantar da kai wajen sallah hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa su ne wanda zuciyarsu take nutsuwa aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih mafi kusancin lokacin da bawa yake kusa da Allah ubangijinsa lokacin da ya sa goshin sa ƙasa Anzan Allah yana cewa a wani hadisin waju'ilat qurratu aynayya fi salati an sanya min farin ciki na da farin ido na da kwanciyar hankali na a lokacin da nake sallah saboda haka lokacin sallah shine lokacin da yafi kowanne karfin jiki yafi kowanne nishadi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su wane ne allazina sune wa'annan da yazunnuna suka tabbatar zannu a alqur'ani takan fito fasara da yawa kaga dai zannu a kalmar larabci zato ne ya ayyuhal ladina amanu tanibu kaseeran minaz zanni zanni zato amma nan allazina sune wa'annan da yazunnuna yuqinuna suke kasancewa suka tabbatar suka suka sakankance annahum cewa su dinnan mulaqu za su sadu da rabbihim ubangijinsu za a tashe su wa annahum kuma su suka tabbata raji'una za su koma ilaihi ga Allah din alahira to wannan su suke sallah akan lokaci na'am يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وإن دعوا دي كان بني إسرائيل واتوا إنن دي يهوداوا an maimaita irin wannan kira a alƙur'ani ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba saboda mahimmancin wa'innan mutane. Allah ce, Ya bani Isra'ila, ya ’ya'yan Isra'ilu, asali Isra'ilu shi ne annabi Yaƙub alaihi salatu wassalam, to ’ya'yansa da jikokinsa su ake cewa Isra'ila, kuma su ake cewa Yahudawa. Allah na ce, Ku bani Isra'ila, uzkuru ku tuna ni'imati allati an'amtu alaikum ni'iman nan da nayi gare ku ku tuna ta mana bi shukur alaiha ku gode wa ni'imar bi da'ati da biyayya gare ni Allahu akbar Allah ce wa anni ni innan fa ubangiji yace ni ne fa faddaltukum la fifita aba'akum iyayanku alal alamin akan dukkan talikai shine mufassir yace alami zamanihim Allah ya fifita banu Isra'ila akan dukkan talikan zamaninsu. Domin aka ce an fifita su akan dukkan talikai, ai ban da talikan al'ummar mazan Allah. Al'ummar mu shine wanda za mu samu a can gaba da zai ce mana kuntum kayar ummatin. Ku al'ummar annabi ku ne fiyayyiya daga cikin dukkan al'umman da ukur jallin nasu aka fitarta a cikin mutane. Amma ku bani Isra'ila an fifita ku a wancan lokacin da abubuwa masu yawa. wasu malamai suka ce za ka iya fassara an fifita banin Isra'ila a kan dukkan talikai domin akwai abin da aka musu baya a sauran talikai ba. Kaga ba mu da mana wasalwa, kaga ba a kuda mana kogi mun wuce ba, to kaga duka nan su ne fifita wanda aka yi, amma asalin fifito na al'umma da daraja, to wannan kan baya al'ummar mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Wa'anni faddaltukun ni ne na fifita iyayenku alal alamina bisa talikai talikan zamaninku masu wallah abinda ake nufi da alam kullu masu wallah duk abinda ba Allah ba shine taliki fa yaqtari yana hukuntawa annabani isra'ila cewa banu isra'ila afdal min masu wahum su suka fi wa'inda ba su ba daga cikin mutanen farko ko na ƙarshe fa ajaba sai a bada amsa bi annal murada bil alamina abinda ake nufi da bani isra'ila an fifita su a talikai alamu wato zamanihi wato talikan lokacin su wa hadha wannan huwa al mursala shine abinda aka fi yadda da shi wa hunaka ajwabtun akar akwai kuma amsoshi na karshe minha yana daga cikin annal murada bi abaihim abinda ake nufi da iyayensu al anbiya'u sune annabawa domin annabawa gaba ɗaya in ka kasa su kashi uku, kashi biyun cikin uku dubbanu Isra'ila ne. To, kaga tana ɓangaren, to an fifita su kenan a sauran talikai. Amma, wahuwa makadushin wannan ba daidai ba ne, bi anna Ibrahima, domin annabi Ibrahim, afdalu min an biya ibanin Isra'ila. Annabi Ibrahim, annabi ne, amma kuma shi ya fi annabin bani Isra'ila. Annabawan banu Isra'ila gaba ɗaya to annabi ibrahim shi ba a cikin sa yake ba kai da ka kaga ya fi su kuma wa anna muhammadan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine afdalul khalqi jami'an shine mafificin halitta gaba ɗaya shi ko ba ba ba yahudi bane ba ba isra'ili bane shi annabi muhammadu balarabe wa minha yana daga cikin annal murada abinda ake nufi da tafadilu umman bani isra'ila an fifita al'ummar bani isra'ila akan sauran al'umme wannan shi ma ba haka bane domin annabi al'ummarsa ita ce tafi kowace al'umma bittifaƙi wato a taron malamai gaba ɗaya na duniya tunda shi mune kuntum kara ummatin kuntum kara ummatin ukur jallin nasi wali zalika saboda haka ne ba annabi musa alaihi salatu wassalam ya so ya kasance ya zama ba annabi ba a bar shi a cikin al'ummar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kullum ana faɗi saboda abin da ya gani na wannan al'umma sai ya buri ina ma ya zama ɗaya daga cikin mabiya al'ummar annabi Muhammad sai Allah ce a kai hakuri Musa kuzma a sai suka wa kun mina shakirina ka rike annabci da abinda muka baka ka kasance kana daga cikin wanda suka gode wa Allah wa ni faddaltum ala alalim wattaqu yawma واتقوا يوما لا تجزي لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعه ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل wala hum yunsarun Allahu akbar abin da yasa tun daga baya Allah ya umarce mu da mai juriya mu yi haƙuri da mu yi sallah bayan mun yi sallah mu tuna ni'imomin da Allah ya mana yace abin da yasa ka wattaqu ku kiyayi wattaqu ku kiyayi ku ji tsoron yauman wani wuni idan muku aikata alkhairi ba muku zama masu imani ba to ku ji tsoron wani wunin da la tajzi nafsun an nafsin shay'an wata rai ba za ta iya saka wata rai ba komai, uba bai isa yi wani abu a ɗansa ba, ɗa bai isa yi wani abu a babansa ba, miji bai isa yi wani abu a matarsa ba, mata ba ta isa ta yi wani abu a mijinta ba, shi ne ranar ƙiyama. Duk abin da za mu yi kula da wani wunin da wani rai ba zai iya saka wani rai ba da komai, kuma a wannan rana, wala yi ƙubal min ha shafa'atu, ba za a karɓa ba ga wannan ran. laisa lasha laisa laha shafa'atun babu wani beli da fatuqbalu balle a karba a duniya idan kana da yaya ko kana da masoya ko kana da yan uwa idan wani bala'i ya tinkarka yan uwanka ko iyalanka za su iya taimaka maka ko abokan arziki amma ban da ranar lahira wala yuqbalu minha shafa'atun ba a karban ceto ko beli wala yuqbalu minha idan bala'i ya samu mutum ba imani ba za a karɓi fida'un fansa ba, kai walalun yusaruna ba wanda zai hana a masa azabar inda an je ba imani, yi kuna min azabin lafi. To duk abin da mutum zai yi ya tuna da wannan rana. A tuna da wannan ranar da yau malayan fa'u malun wala banuna illa man atallaha bi kalbin salim. Ranar da dukiya ko ‘ya'ya ko abokan arziki ba sa iya amfanar da mutum da komai sai dai aikinsa. Zala sallallahu Alaihi wasallam yana cewa ranar ƙiyama a duniya abubuwa guda uku suna iya amfanar da mutum, amma in an koma lahira ba abin da zai amfanar da kai sai aikinka. Abin da yake amfani a duniya kuɗi yana amfanar da mutum a duniya. ‘Ya'ya suna amfanar da mutum a duniya, abokan arziki suna amfanar da mutum a duniya, amma in an je lahira ba abin da zai amfanar da mutum sai aikinsa. Ga zarar an ce mutum ya bar numfashi ya mutu, to shi kenan sai a fara tunanin kuɗinsa, a ɗauka a soli kafa ne in kun ba shi da kuɗin ‘yan uwansa su ɗauka su sayo masa likafani, domin likafani a ɗauka a kuɗinka a sayo likafani ya fi daɗi ya fi lada a ƙa'idar musulunci. Ba gata ba ne kana da kuɗin ka mutu a ce ɗan uwanka ko wani ya ɗauka su muka, sai dai in baka. Saboda haka wanda suke suka san abin da suke yi, in ma jinyar ta kama zan ce in na mutu a ɗauko kuɗina a kuɗina da na nema da halal ina a saya mu likafani. amma saboda rashin sani ko mutum yana da kuɗin likafanin sai ka ji ana ce aje a so masa likafani saboda rashin sanin ka'ida kuɗinka da ka tara ka nema a maka likafani ya kula da to idan aka mutu kuɗi zai yi amfani likafani in kana da motoci a ɗauki motocin a ɗauki kuɗi a sai mai aje a kai ka saboda ka ga kuɗinka ga ‘yan uwanka da abokan arziki su ma za su yi cincirin do, daga an taru ana ce aijina izarwa na akwai mutane, mutane ɗaururuwa, ana tafiya kuma ga aikinka koya ya ƙare yana tare da kai. Saboda ka idan aka ɗauke ka, aka gama maka sallah, abin da ‘yan uwa za su yi ya ƙare, shi kenan sai a ce to a raka shi. Idan aka raka shi, aka gyara rami, aka shigar da shi, aka gyara ƙasa, aka binne, shikenan ana gamawa sai a cikin mala'iku su tada mutum hatta ma cewa wani karka manta kaza da kaza har motsin kafar wanda suka kai ka suka bane zaka naji amma ba zaka iya magana ba mutanen da suka kai ka wani kar a manta kaza a gyara wancan kaza a dauko kaza kana ji amma ba dama kamar musu ji irin na barrafu shikenan suna tafiya ya'ya ba za su shiga cikin ramin ba abokan arziki ba za su yadda ba ba za a yarda a ce ya tara kuɗi a ɗebi wani kuɗi a shigar da shi kabarin ba duk sun wuce sai wa'innan sai su dawo gida ɗan mantuwan ɗan baƙin cikin za a yi kwana ɗaya kwana biyu kwana uku matar da ka fi so ka ji ka fara girma ka aure ta kana santa in ta wata hudu da kwana goma sai ta je ta ɗauki gado sai ta je ta auri wani ta mance da kai in ma wanda ta aure ya fi ka yarinta ko ya fi ka daɗin zama sai ta ce ashe ta ɓata lokaci nan ku ka tara miliyoyi ka bar mata a banza to kaga wa'ina sun tafi saboda haka idan wa'ina sun tafi abin da zai saura kawai aiki sai mala'iku su tada kai a cikin kabarin ba wai ran za a tasar ba da jikin da ran malamai suka ce ba wai ran bane a'a da jikin da ran za a tada kai amma kawai nan tambayoyi in ka ci tambayoyin wato ka mutu da imani shikenan sai a ce to sai a yalwata maka kabarin a yalwata maka sai a sa maka talbijin kana jin daɗi kana ganin abin da aka tanada maka aljanna in ko aka samu sabanin haka Allah sauke sai a sa kabarin sai ya matsa ya matsa ya matsa hakarkarin hagun da na dama sai ya haɗu ya yi cif kuma a yi ta azaba a mutum Allah kiyaye to shine ubangiji yake ce wattaqu ku kiyayi yauman wata rana wanda la tajzi nafsun an nafsin shay'an wata rai ba za ta iya saka wata rai ba da komai shine ranar kiyama wala yuqbalu ko kace wala tuqbalu wala yuqbalu min hashafatun ba za a karbi ceto ba wala yukazu minha adlun ba za a karɓi fansa ba wala hum yunsaruna kuma ba za a taimaki mutum ba to anan idan mutum ya mutu da imani kuma aikinsa bai kai ba to wa'innan da Allah ya ce ba za su yi amfani ba suna iya amfani saboda za mu samu shan aya a ƙasa wallazina amanu واتبعتهم ذرياتهم بإيمان نلحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من أملهم من شيء wanda suka yi imani kuma zuriyarsu ‘ya'ya da jikoki su ma suka bi su wajen imani amma a cikinsu akwai wanda imaninsa bai kai a bashi rahama tashi ɗaya ba to shi kenan za a iya samun damar ceto za a iya samun damar beli za a iya samun damar fansa, amma fa da sharaɗin wala ya shafa'una illa liman nirsa ɗaya lahun, su ma ba za a cece su ba sai an yadda, su wanda za su yi ceton an yadda, kai wanda za a ceta ɗin an yadda, wato akwai kalmar shahada a cikin aikinka. Amma in aka ce tsakanin ya lalace, babu dangantakar addini, ko ko ba kalmar la ilaha illallah, ko ko wannan musulmi ne, wannan ba musulmi ba ne, to fa ba dama kuma a samu wannan ceton. Yawwa. dole sai wala taziru waziratun wuzra ukure wannan yana daidai da ayar wala taziru waziratun wuzra ukure dai mai laifi ba za ta iya daukan wato nauyin wata rai a mutum ana bin sa bashi ko ku an je an rufe shi ya isa ya belin wani ba zai iya ba amma shi wanda aka rufe shi yayi aiki mai kyau bai kai bane wanda kuma zai cece shi zai belin nasa shi ko bashi da laifi kaga zai iya belin sa kenan wala yukazzu min hadal wala hum yusaruna na'am وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم الله دينا غوري yana hannunka mai sandan a banin Isra'ila yana ce kai banin Isra'ila ku ne fa ƴaƴan annabi Yaqubu ku tuna fa wazkuru ku tuna fa yayin da najjaynakum muka tseratar da ku muka tserantar da iyayenku da kakaninku warkidahu bihi wa bima ba'dahu wato ana wannan zance da abin da ya biyo baya lil mawjudina fi zamanin nabiyina sallallahu alaihi wasallam ga isra'ila ga yahuda da suke zamanin annabi bima an'ama ana musu gori ana gaya musu abin da aka yi ni'ima ala abaihim bisa iyayensu da kakanni tazakiran lahum saboda ana tunatar musu bi ni'matillahi ta'ala da ni'imar da Allah ya wa kakanninsu da iyaye liyuminu dan su iman amma har haka saboda taurin kai annabi in ya ga masa ce su ba za su yarda ba yahudi kenan fashi babu wa in kutuna iz yayin da najjayna ku muka tsayar dan da ku min ali fir'auna da fir'auna da jama'arsa kaga fir'aunan nan shine fa yasumunakum yake dandara muku su azabi mafi tsananin azaba ashadduhu kenan menene azabar da yake muku yuzabbihuna yana yankawan abuna akun ƴaƴayen ku maza duk da da aka haife shi namiji tun yana kankane za a yanka shi ka san ba tashin hankalin da ya wuce wannan kuma wa yasahayuna yana bari yana rayar da yastabquna yana wanzar da nisa'akum mata duk namiji an yanka mace an barta kagan aka samu shekaru kaga za a samu talauci a ƙasa ke duk wanda zai iya aiki wanda zai iya yaƙi wanda zai iya kasuwanci an yanka an bar mata wannan mata ma da suka bari din saboda dan amfanin kansu ne wa yasra'una suna rayar da nisa'akum matan liqauli ba'dul kahana me yasa fir'auna yake ha saboda sashin wasu bokayensa sun ce masa anna mauludan yuladu fi bani isra'ila yakunu sababan li zihabi mulkika akwai wani abin haihuwa da za a haifa a cikin wa'inan bayin naka bani isra'ila wanda aka haife shi ne dalilin gusa mulkinka ka san kuwa mai mulki in aka ce za a kusa da mulkinsa ko mutanen ƙasar za su kare zai yadda yanzu zaman lafiya ake ne amma yanzu shugabannin nan in aka ce aka samu wani wanda ya ce sai ya karɓi mulkin nan kuma aka ce an sa masu tsaro Najeriya tana da mutum miliyan 200 misali amma in aka sa jami'an tsaro za su yi aiki za a kwata maka mulkin ka amma za a tafiya da mutum miliyan 100 za a yadda za su yadda ina za a samu samarin miliyan 100 to a kashe miliyan 100 inda za a bar mulkin za su yadda to shi ne ubangiji yake ce ko banin Isra'ila ko tuna fa irin yadda aka muku ga abin da aka muku ga abin da ya faru lokacin da fir'auna wasu daga cikin malamansa ko ka ce kahana bokayensa suka ba shi shawara suka ce in ba haka kai ba to mulkinka ba zai tsaya ba Allahu akbar dalilin ko wannan shi fir'auna ne ya mafarki shikenan da ya mafarki sai ya ga wuta ta taso tun daga sham tana ci tana ce sai ta zo ta shiga misra da ta shiga misra sai ga ta kama tana ci fal fal fal fal tana fama ta cinye kasarsa da gari ya waye sai ya tara malamansa masu ba da fassara shikenan suka ce ai wannan abinda muke gani wannan fassarar wato mulki wanda kake mallaka ne za a samu wani da zai fito ya zama mulkinka ya tafi saboda wannan ya ce to abin ya yi kusa suka ce ai a lokacin ya doso ba a haife shi ba amma an yi kusa za a haife shi ya ce to in dai aifansa za a ba za a haife shi ba in ku an haife shi to ba zai rayu ba shi ne ci gaba da yankawa sai da yanka mutum dubu saba'in to Allah shi ne ke cewa ku bani Isra'ila ku tuna fa iz yayin da naje na ku muka tsirar da ku daga bala'in fir'auna da jama'arsa wanda suke dandana muku mummunar azaba mai tsanani yana daga cikin azabar suna yanka ƴaƴan ku maza suna rayar da mata kai wa fi zalikum cikin wannan bala'in azaba ko ku cikin wannan tsirar da da aka yi akwai bala'in akwai jarrabawa min rabbikum daga Allah ubangijinku kuma azimun jarrabawa ce mai girma to anan yana daga wato alkhairin da Allah yau bani Isra'ila. Su bani Isra'ila sun samu ɗaukaka ta duniya, sai suka samu kansu suna ƙarƙashin fir'auna shi ma yana da ɗaukaka ta duniya. Shi kenan domin shi fir'auna mataimakansa ya kasance ranar da aka je aka dilmiyar da Fir'auna a cikin ruwa a cikin Misir. Fir'auna sai da ya je shi da rundunarsa mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari shida. Miliyan guda wato dubu sau dubu wa sab'a mi'atu alfin da dubu ɗari bakwai. Banda wanda suka zauna a Misir. Wa kanatul kail ya kasance da wakansa addaham irin dokin nan mai baki mai gajeren mai gajeren bindi baki-baki mai karfi sai da fir'auna ya tafi da dubu saba'in. su ka bani isra'ila sun kasance a wannan lokacin sun kasance su dubu ɗari shida ne kawai da dubu ishirin wa inda dukuli yaquba sanda annabi yaquba ya shiga misr kanu 70 nafsan zukuran wa inasan lokacin da aka yi wannan gwagwarmayar annabi yusufu ya zama shine ya zama ya samu sarautar misra ya gayyaci annabi yaquba da sauran ƴaƴansa yace su tafo su tafo su shiga garin misr to lokacin su 70 ne kawai su 70 ne kawai banu isra'ila a lokacin da annabi yaquba da shi annabi yusuf dama yana misr da sauran ƴan uwansa guda goma sha ɗaya suka shiga misr maza da mata tsakanin shigan annabi Musa da annabi Yaquba sai da annabi Yaquba da sauran ƴaƴansa suka zo a Misir suka samu shekara 400 tukun lokacin annabi Musa ya samu shiga Misir amma a cikin wannan shekarun daga mutum 70 din suka koma mutum 700 da wani abu fakan malafi ya zalika al'adar ma aka sati katil al'adfal tare da wannan kashe-kashen da aka yi na jirajirai da suka kai wannan wajen 700 banda kuma dattawa da suka mutu fa subhanal kallaqul azim tsarki ya tabbata ga Allah mai halitta mai girma shi in aka ce fir'auna fir'auna ba suna bane na hakika a'a title ne kamar ka ce laqabin mutun ne masarauci amma ba suna bane asalin duk wanda ya mulki Misr ana ce masa fir'auna amma sunan fir'auna shine ismuhu al-walid bin mus'ab walid dan mus'ab shine sunansa dan rayyan Fir'auna laqabin ne min al-fir'anata min al-fir'anata wai mai taurin kai mai wuce gona da iri shine fir'auna adadin shekarun da fir'auna yayi yana ce shi Allah ne a fadarsa wato sai da ya samu shekara 400 400 sanatin sai da ya samu shekara 300 yana mulki yana ce shi Allah ne shi za a bauta masa wa kana ya akulu ya kasance fir'auna kullun yana ci abin da yake ci kullun yakan samu fasilan wato dan marakin da bai wuce shekara biyu ba shi bai yi taurin nama ba shi kuma ba ruwa ruwa ba akan yanka masa in an yanka masa sai a gyara masa shi zai ce koshi a nan fir'auna a cikin tsawon shekara hudun da yake mulki baya yin bayan gari kullun sai an kwana 40 in ya kwana 40 in ya bayan gari sau daya shikenan kuma sai bayan kwana 40 shi ko fir'auna shine sunan duk wanda ya mulki mallaki misr duk wanda ya zama shugaban kasa na misr shi ake ce masa fir'auna kamar yadda kaisara duk wanda ya mulkin rum ana ce masa kaisara duk wanda ya mulkin farisa ana ce masa kisra duk wanda ya mallaki habasha ana ce masa najashi duk wanda ya mulki a yaman ana ce masa tuba duk wanda ya mulki a turki ana ce masa kafiqan yasumunakum yana dandana muku su al'azabi wato azaba mai tsanani yuzabbihuna yana yankawan abnakum ayayan maza wa yastahayuna kuma yana raya da nisakum ayayanku mata kai wa fi zalikum cikin wannan yankawa ko ko cikin wannan da ku da kai bala'un jarraba ne daga ubangiji kuma girma na'am
وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون كتنا كما كوي بني إسرائيل واذكروا كتنا إذ فرقنا بكم البحر yayin da muka tsatsaga muka kyakketa bikum gare ku saboda dalilin ku albahara fogi teku hatta da kaltumuhu har sai da kuka shiga cikin wannan kogi haribina min aduwikum saboda tsabar gujewa makiyin ku fir'auna Allah ce da muka tsatsaga kogi fa anjena ku muka tsayar da ku minal garaqi daga dulmiya wa azraqna muka dilmiyar da ala fir'auna fir'auna da jama'arsa fir'auna qaumahu ma'ahu wa antum alhali ku banu isra'ila saboda gatar da Allah ya muku kanzuruna kuna kallo kurukuru ila in ibaqil bahar alaihim sai da kogin nan ya juya ta inda wannan dutse fito ya kuma su yace duka wannan ba Allah ya muku bane dan ku tuna da wannan ni'ima amma kuma kuka zamo ba ku damu ba annabi yake kiran wa'annan jikokin wa'annan mutane akan ku zo ga abin da ya kamata ku yi amma kuka ki ka san Allah fa asbar da gabar ta yawa fir'auna ya nemi ta yadda zai yi wato ya ga bayan banu Isra'ila da wannan yanka da yi da azabtar da su da yi da wahaltar da su da yi bai yadda ya bar su ba kuma sai yana neman hanyar da zai hallaka su banu Isra'ila suka ce Musa wannan mutum ya wahal da mu ya bautar da mu kafin ma ka fito ka ce kai annabi ne a cikin mu ga wahal mu da yi kuma yanzu bayan ka fito kana wa'azi kai annabi ne bai daina wahal da mu ba sai karawa yayi uzi uzi na min qablu ya cutar da mu kafin ka zo kuma wa min ba'd ma ji tana bayan ma kuma ka zo din wahalar bata ragu ba sai Allah sai sai annabi sai ce asarabbukum fasa ubangijinku an yi hulika aduwakum wa yastaklifakum fil ardi fayanzura kayfa ta'maluna fata ubangiji yayi kusa ya tsayar da ku ya halaka makin naku kuma ya bar ku a bayan kasa a ga abin da za ku aikata to yanzu an ba su jikokin nasu ne ake wannan musun da su shikenan mutanen bani Isra'ila annabi Musa ya ce to tun yanzu Allah ya mun wahayi na fita da ku idan mun fita mu je mu doshi kogin nan na Misir wannan teku. Shikenan suka shirya sai aka yi sa'a daidai wannan wayewar garin da za a yi wannan al'amari sai aka tashi da mace-mace a cikin mutanen Fir'auna. Mutanen Fir'auna maimakon su farga sai zama kawai zuwa a tona rami abin da gawawaki. Su kuwa nan duru suka tashi su dubu ɗari shida da wani abu. Suka tashi suna tafiya suna tafiya san da gari ya waye gari ya wato sai aka ce an banu Isra'ila fa ba kowa Fir'auna ce ah ba kowa aka ce ai ba kowa aka ce wace hanya suka aka ce sun sun sun wajen teku yace an kashe sun kashe kansu yace ba su da mun fi karfin su ba ko gumtuwa ne teku shikenan kan nan abin da sama da miliyan guda suka hau manyan dawakai da kayayyaki fada suka bi su a baya suna bin su suna bin su suna bin suna bin su bani Isra'ila da Annabi Musa suka sai suka hango su da yake abin hawan mai karfi ya fi na marar karfi sun dade suna tafi amma kafin su tafi kogi su isa kogi sai suka ce gashi nan fa yana zuwa bani Isra'ila suka ce gashi fa mun kalaka gaban mu kogi ne bayan mu kuma Fir'auna Annabi Musa ya ce ba komai da izinin Allah nake tafiya saboda hikimar Allah da suka doshi kogin kuma sai aka sa kogin yayi barazana sai kogin yana bar yana tashi ka san teku tashi take sai ya tashi ya tashi ya tashi sai sai ya bugu a ƙasa shikenan da aka doshi kogi sai Allah ya ce wa Annabi Musa anirrib bi asakal bahara ka bigi wannan kogi da sandanka sai Annabi Musa ya bigi kogin da sandansa fanfalaka shikenan sai kogin ya tsatsage tsatsage sai da ya hanya guda 12 kamar kwalta kowane bangare su bi wannan hanya suna tafiya suna tafiya suna tafiya sun doshi za su fita shi kuma fir'auna ya zo sai fir'auna ya zama dokinsa yana yana yana kasan dabbobi suna ganin abin da ba a gani sai dokinsa ya nuna ba zai shiga ba akai akai saboda shi yana ga hanya ne fir'auna shi ko dokin ya san ba hanya ba ce ruwa ne ya bige shi ya bige shi sai dokin ya yi da baya da baya sai aka ce to fir'auna fa daukin sa yake shiga to jibril sai yazo jibril kuma sai yazo da godiya da yazo da godiya godiya tana nuna kamar tana kan baye sai ya wuce ta gaban dokin fir'auna da dokin fir'auna ji wannan karin wannan godiya ta jibril kawai sai ya shiga ana tafiya ana ta tafiya sai da suka je fir'auna ya doso zai fita sauran bani sauran mutanen fir'auna sun kare shiga kogin sama da mutum miliyan guda sai aka ce to wannan dutsen ba gun zaman sama ne dutse ka koma gun da da kake shikenan sai dutse ya koma sai ya zama kawai teku ne bani isra'ila da annabi musa da annabi haruna sun fice fir'auna da jama'a saba ko mutum ɗaya da ya saura da suka tafi gaci sai annabi musa ya ce ai an gama da su bani isra'ila suka ce a fir'auna ba zai mutu ba fir'auna kan in wasu sun mutu fir'auna ba zai mutu ba saboda ka san in mutum ya riga tsorita baya iya yadda shikenan Allah Musa ya ce Fir'auna ya mutu. Suka ce fa mu in ba mu gagawarsa ba fa hankalin ba zai kwanta ba. To shine kuma Allah sai ya bayyana gawarsa fal yawma nunajika bi badanika litakuna liman kalfaqa ayata yau za mu tserar da kai da kai da jikinka kowa ya gani sai aka sa kogin ya bugo ya bugo sai aka ga gawar fir'aun a bakin kogi suka zo suka zura ido kuma da silkensa da kayan fadansa kato a koshi suka tabbatar fir'aun ne tukun hankalin sai kwanta daga nan aka dauko shi har yanzu nan yana nan gawar ta a gidan tarihi ana kalla eh ana kalla to daga wannan lokacin kogi kuma duk abin da ya ci in ya kashe sai dai an an ba a duba sosai ba amma duk abin da ya dan adam ne a cikin kogi daga nan ba zai bar shi ba ko da ya kumbara ko da kifi sun fara shi da za ka gan shi dai a wani baki ko a jikin tsaye da ni ko a tsaye da jini ko a bakin garo to shine Allah yake faɗa musu wannan wannan alkhairi da ya musu yace wa iz kutuna lokacin da farakana muka tsatsaga bikun gare ku saboda dalilin ku albahara teku fa anje na ku muka tsere da ku daga dilmiya wa aga ragana muka dilmiya da ala fir'auna fir'auna jama'a sawa antun tanzur kuna kallo kurukuru ba wani abu ba mafarki ba ba ga muku aika ba a gaban ku aka yaka duka Allah ya muku nan ne saboda ku bauta masa na'am وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون واذكروا كتنا بني إسرائيل duka wani ana muku ana gaya muku ne abin da kuke yi wa annabi da jayayya da rikici da kuke kuke ce ba za ku yi imani ba bai dace ba ku tuna fa iz yayin da wa adna Musa bi alifin wa dunaha ko ka ce wa adna ko ka ce wa adna duka ɗaya wa ku tuna lokacin da wa adna muka yi alƙawari da annabi Musa 40 laylatan muka ce yi kwana 40 nu'udihi zamu bashi idan yayi azumin kwana 40 da farko 30 lailatan wa atmanu habi ashirin kamar da zamu a gaba yayi kwana 30 da yayi kwana 30 yana azumi kuma sai ya ji kamar bakin sa baya baya bashi yadda yake so sai sai ya kurkure baku ya kurkure baki ya kurkure baki sai Allah ce kaka ka kurkure baki ba mu ce ka kurkure baki ba sai aka ce ka sake azumi guda goma tukun in ya so bakin kai kai matsayin da zamu baka a taura da yayi kwana 40 nu'udihi inda in qira'iha taurata za mu ba shi lokacin da kwana arba'in ya gama wannan azumin za mu ba shi attaura lita'amalu biha dan ku aiki da littafin attaura tunda mun kashe fir'auna mun kashe jama'a sai yanzu abin da ya kamata ku yi ku gode wa Allah wato ku yi addini yace da muka muku hakan summa takatumul ijla min ba'di bayan annabi Musa ya tafi ya je yayi azumi kwana arba'in, ya ɗebi mutum saba'in, sun je suna munaja da ubangiji suna cikin wannan munajar kafin ya dawo sai Musan Samiru ya ɗauki kayayyakin da aka karɓa na zinare da azurfa a gun Fir'auna da iyalansa ya narkar da wannan zinare da azurfa da ya narkar da zinare da azurfa shi ko da man Musan Samiru wanda ya rene shi Jibrilu ne ya san Jibrilu to lokacin da Jibrilu zai wuce da wannan taguwar ya je ta gaban dokin Annabi Musa ya ga duk inda wannan doki taguwar Jibrilu ta taka sai ga ya zama ya yi toko in ciyawa ce bushashiya sai ga ta zama danya idan gun bushe ne sai ga ya zama ni'ima ta fito sai sai samar Musa samar sai tara wannan kasar ya tara ya tara ya tara da yaje kirkiri wannan dan sa ya narkar da zinare da azurfa yayi hoton dan bujimi sai ya ɗebi wannan kasa sai ya fura sai ya tashi yana kara kina nan Musa ya tafi da wannan ya musu wannan sai ya ce ai annabi Musa yayi mantuwa haza ilahukum wa ilahu Musa fa nasiya ai wannan shine ubangijin ku shine abu motar ku shine abu motar annabi Musa annabi Musa yayi manta ya bar shi gashi anan summa takattumul ijla min ba'di summa dada ittakattum sai kuka rike al ijla dan sa allazi sagahu lakum samiru ilahan wanda shi Musa samir ya muku shi yace shine Allah min ba'dihi ayi ba'da zahabihi ila mi'adina bayan shi annabi Musa ya tafi gun alƙawarin mu da zai karɓo muku littafin a taura wa antum alhali ku banu isra'ila zalimuna kun cuci kanku bittikazihi da riƙewan ɗan sa ya zama Allah liwar'ikumul ibadata fi ghairi mahalliha saboda kun aje kun yi bauta a bagun da bagunta ba ai ba ɗan sa ba ko mutum ba a bauta masa balle ɗan sa dan bijimi afala yarawna Allah yarju ilayhim qawlan da kuke ce ɗan sa ne dan yana ƙara in kun yi magana yana mai da muku magana ne ai baya magana da magana to binda ba zai iya magana ba kuma a ce shine Allah wala yamliku lahum darran wala nafa kuma ba zai mallaka muku cutarwa ko amfanarwa ba saboda haka wannan ba Allah bane zalimcin ku ne irin na banu Isra'ila yasa har kuka riki wani abin da ba Allah ba kuka ce dan kuka ce Allah ne kuka bauta masa wa antum zalimun Allah ba mu lafiya da zama lafiya Allah ba mu alkhairin duniya da lahira Allah ya kiyaye mana shirin duniya da lahira abubuwan da zai damar da musulmi Allah ka mana maganinsa abin da zai amfanar da mu Allah ka bamu Allah ka bamu damana mai albarka jinyoyin nan da ake fama da su da wanda aka san irin su da wanda ma ba a san su ba Allah ka ba mu ka mana mai sauki Allah ka sauwaka mana Allah ka ji kan iyayenmu da iyayen iyayenmu a malumanmu da maluma malumanmu Allah saka shehunanmu da alkhairi Allah ba mu damana mai albarka wannan alkhairi da yake timkarowa na wannan wata an shiga goman ƙarshe wanda malamai suke cewa a goman ƙarshe an yi ittifaki daren lailatul qadr zai wuce to saboda ka a dage kuma Allah ya sa muna da rabo a ciki kullum muna faɗi ba wai kai mafarki kaga wani abu ko ka tashi kaga komai yayi sujada a'a kai dai ka dage a wannan darare guda goma ka aikata alkhairi shine ake bukata in dai kai sallar isha kai tarawihi ka dan yi abubuwan da kaza za kai to in ya wuce ka samu wannan alkhairi to Allah ba mu ikon ibada a wannan dare kuma ya ba mu abin da ake samu albarkacin Annabi sallallahu alaihi wasallam mi salata Annabi goma goma ayatul kursi da laqad ja'akum qafa dai Allahu la ilaha illa huwa sunnatun wala namun lahum ma fi samawati wal ardi yabzuhu ma huwa al-alil laqad ja'akum rasulun min anfusikum alaihi tawakkaltu wa qul huwa da bismillah marra uku Allah ka jaddada rahama a magabatan mu da suka riga mu gidan gaskiya Allahu samad lam yalid Allahu samad lam Allahu samad lam yalid falaki da na sifatiha da salatul fatiha in sharri ma khalaqum min sharri ghasiqin bi rabbin nas wa likil nas bismillahir rahmanir rahim يا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب صل على سيدنا وعلى هذه إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتأثير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا فنعم المولي ونعم النصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة الحمد لله رب العالمين فاتحة